أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حكى الحارس بن حمام حارس بن حمام يا حكيتو قال يتي أزمات الشكوس من بركة إيدا نايني ينفتا daga garin barka in fita na je wani gari wa kad shimtu alhali na hangi barka in na hangi walƙiya na idi mana yana ganin idi ya kusa kamar kwana ɗaya ko biyu ya rage to shi ne to kawai bari ya zauna an gama idi sai ya tafi bakari durrila an tilkal madina sai na kyamaci sai na ki tafiya daga barin wannan daga wannan gari din au ashhadu bi yawm mazina har sai na halarci ranar idi na ce bari ba zan tafi ba sai na halarci idi ina yau mun zina cikin ranar ado falamma azalla bi fardihi wa nafli yayin da ya kusantar da farillansa da nafilarsa shi sallah din farilla din shine zakkan fit da kai nafila din shine raka'a biyu na idi yayin da ya matso da idin ya matso da farillansa da nafilansa wa ajlaba ya janyo bi kailihi wa rajuli masu doki da masu zuwa kafa ita ba tu sunna sai nabi sunna filusil jadidi wajen sanya sabon kaya wa baraztu na fita maman baraza tare da wanda ya fita litta'idi zuwa ga idi farazu litta'idi na fito saboda yin idi tare da wanda suka fita wa hinal ta'ama jam'ul musalla wa intazama taro na al musalla na filin idi yayin da ya haɗu wanta zama ya tsaru ga safu-safu ga sunan masu kaya kyawawa wa kaza zihamu cunkusu ya soma bilkazmi ya soma haɗawa ya soma cika bala a shaikun ce wani tsoho ya fito fi shamlata ne a riga kala biyu irin gamar gari ana sayan cikin fari bayan baki din nan irin yadda ma'amalan sarakai fadawa suke sakawa din nan mahajubul muklata ne kuma mai rufin idanuwa biyu makafo kenan wa karita da shibhal miklati sannan ya sa wani abu kamar kamar abinan kamar kamar sanda haka ya sa shi abinan da kamar abinan kamar da ka aka ya san sa shi anan hamatan sa alaikum salam ya salam shibhal miklati ya ya sa shi sannan was was taqada ya mayar da abinan ya yayi riko da ya ya ya jagoranci yayi jagora da ajuzin wata tsohuwa ka silati kamar kamar abinan dodo silat din kamar nan da yake cewa wani abin fatalwa fa waqafa waqfata mutahafid sai tsaya tsayuwan mutahafitin mai farfadiya eh gilgilo aka ya tsaya waqfata mutahafid irin tsayuwa mai ne abin nan wa hayyata hiya takhafit ya gai da wannan jama'a ɗin gaisuwa irin na mai kaskantar da kai mai sassauta murya alamma faraga min du'a'i yayin da ya gama addu'ansa a jala kamsa hufi wi'a'i sai kewayar da hannunsa cikin zakansa ya za hannun makafu ba haka suke ba fa'abraza min riqa'an sai ya fitar da wasu takardu kad kutibna an rubuta su bi alwanil asbagi da launoni na rini daban-daban fi awanin faragi a lokacin faraga irin lokacin da sit kafin limami ya zo an taru jama'a sun cika sai limami ne ya rage ya zo to lokacin an yi shuru to irin wannan lokacin fitar da takardu fana wala hunna sai mika su ga ajuzahul haizabut sai mika wannan tsohuwan nan mai dabaru mai makirci wa mara yau martesa yau martesa bi anta tawassama zabun to ta duba alama na mai kuɗi kafta ba wa talaka takardan takarda ne na bara an ga mutum ne babba ne ya sha riga ya sha kolina to a mika masa wayan a mika masa a mika masa faman ana sanna da ya dai duk wanda ta hangi kyautan hannunsa mana jikewan hannunsa wanda ya yana da wadata to alkad warakatan min kunna ladai ita jefar da takarda daga ciwo na takardu din ta jefar a gurinsa fata haliyar ƙaddar almatu ƙaddara abin zargi sai ƙaddaro min in ji hari zunaman rukatan takarda fiha maktub a wannan takarda ɗin an rubuta da kada asibatu maƙuzan bi auja'in wa aujali wa mamnuwan bi muktalin wa mutalin wa muktali wannan shine abubuwan da ya faɗa maka hakika na waye gari maƙuzan an jefe ni bi auja'in da ciwo daban-daban wa aujali da kuma fargaba da tsoro daban-daban wa mamnuwan an jarrabe ni bi muhtalin da masu takama ne mamnuwan bi muhtalin da masu makirci wa muhtalin da masu dabara wa muhtalin da masu kisan gilla wa kawanin da masu hayinci min al'ikwanin daga ‘yan uwa ƙalilli sun kyamace ni li'iklali saboda ƙarancin du'a data na wa imalin da masu suka min al'ummali an jarabe da masu suka min al'ummali daga ma'aikata sai ta dili amali wajen tozarta ayyuka na fa kamsu da yawa usla an kona ni bi azhalin da haushi wa amhalin da fari wa tarhalin da tafiye tafiye fa kamsu da yawa akturu fi balin ina takama da fi balin cikin a kutsuru ina tafiya kai ina tafiya ina takama fi balin a cikin tsufu abu na cikin tsofaffin kaya wala a kutsuru ba na tunani fi bali a cikin abu nan dina ba na tunani a cikin kwakwalwata ina a kutsuru din shi ne haka tafiya haka ina tafiya suna haka cikin haka da hannu cikin tsofaffin kaya so da yawa na yi hakan wala aku tsuru ba na tunani a cikin zuciyata falaitar dara lamma jara a dufali a dufali da ma zamani yayin da ya min zalunci da ma ya kashe min da yayana a dufali na farko din da ma ya kashe min da a dufali yayana sai ya ji na ce a dufali a dufali eh da da yana da wadata to iyalan suna da yawa bai damu ba to ga nan zai wadatan ya kare ga iyalai to da ma lokacin da kuɗin ma ya kare to da iyalan ma Allah ya kashe su shike na zama empty ba nauyi a kansa falau an asbali aglali wa alali talaula ba dan ƴaƴana ashbali ƴaƴana sune aglali sune da baibayina wa alali sune illolina wallahi lama da hasu amali da ban yi shirya ban shirya burina na kawo shi ila ali wala wali ban kawo shi zuwa ga iyalaina ko wani sarki ba ban gaggauta kawo burina zuwa ga wayannan mutane ba wala jarartu azyali ala mashabi izlali da ban ja zane na akan gurin ja na kaskanci ba bara din ai kaskanci ne kaje ka tsaya ga mutane ta bane za fa mihrabiya da filin gidana aharabi yayi bi dacewa da ni wa asmaliya da tsummo karana asmali su suka fi daukaka da ni fa hal hurrun yara takfiba askali bi miskali shin akwai mutumin kirki da zai ga sassauta tunani na asnawi na bimiskali da ya bani zinari wa yi ɗubi harra bilbali bisirbalin wasirwali ya kashe zafin damuwata da ba da wando ba da sirbal riga wasirwali da wando kala har suna mam har suna mam ya ce falon mastarartu hullatal abiyati yayin da na bujiro da falon mastarartu yayin da na ga hullatal abiyati kyan wayannan baitotin tuktu sai na shauƙi ila marifatin mulkimiya zuwa sanin wanda ya saƙa ta wa raƙimi alamiha zuwa kuma sanin wanda ya zana alamomin wannan baitin ana daniel fikiru sai tunani ya gana ni ya ganar da ni cewa bi annal wuslata ilayhi al-ajuzu tsof wannan bi annal wuslata ilayhi saduwa zuwa ga wannan dattijon shine al-ajuzu wannan tsofuwar tunda ita ta bada wannan takardu din to ta hannunta ta wannan din zai bi hanya ya gane wanda ya rubuta wannan kasida din wa aftani ya bani fatawa tunanin na din tunanin ya bashi fatawa bi annahu alwanal mu'arribi mana sadakin wanda zai sanar da kai ai ya juzu ya halatta mutum ne ya nuna maka wani guri ya ce to wannan gashi nan wannan tukunci to wannan da wannan din ya juzu mu'arrifi ya anna hulwanal mu'arrifi tukunci da zaka ba mutumin da zai sanar da kai abu to ya halatta farasattuha yana jirata waya tastaqri as-suhuba tana bibiyar safu safu safan safan wa tastawkifu tana neman zubar da alkuffa tafin hannu ba tana neman a yace mata tafin mutane din take tabi a bata kaffan kaffan take bi amma in yan jawlaha ana kuma in yan jahlaha ana ko sukuni yasa ko yawa na kuma yan jahu oh in di zai da kenan yawa wa ma in yan jahu laha ana'un yace wahala bai amfana wa ma in wannan wahala din bai amfane ta da komai ba wala yarsha ala yadiha ina'un wani kwano bai yayyafi a hannunta ba falamma aka da istitsafuwa yayin da nemanta abinan ke abinan falamma aka da istitsafuwa neman tausayawanta da take yi din yayin da ya kangare tana nema tausaya mata a bata kuma abin she kangare wakar da hama ɗabuwa yawonta ya tabar da ita adat ce ta koma bil istirja'i ta je ta mayar da wannan ta mayar da wannan takarda na azat ce ta nemi tsari bil istirja'i da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa malar ta karkata ila irja'in riƙa'i zuwa dawo da takardu ta je ta karbi wannan takardu din to shine har da cewa an sa shaytanu zikra ruqati dan sai mantar da ita tunawa da takardana falam ta uji ta karkata ila bukati zuwa gurina ba bata dawo gurina ba kwabar sai ta koma ila ila sheik zuwa shehu bakiyatan tana mai kuka lil hirmani saboda hana ta da akai shakiyatan tana mai jaje na tahamula zaman na zaluncin zamani ka yau zamani ya lalace duk irin nan da gardu gaba daya kan mika babu wanda ya bada kwandala faƙala ce da sai tsohon ce makamun ce inna lillahi wa ufawidu amri ila Allah la haula wala quwwata illa billah kuma an shara ta lam yabqa safin wala musafin wala ma'inun wala mu'inun wa bil basawi badat tasawi fala aminun wala saminu ka yau duniya lalle ya lalace lam yabqa safin babu wani tacaccen mutum wanda yake tace soyayya sun kare wala musafin babu mutumin da zai aboki abotaka aboki na kirki ya kare wala ma'inun babu magudana wala mu'inun ba mai taimako wa fil masawi a wajen laifuka aikata munanan ayyuka to bada tasawi daidaituwa ya bayyana kowa da kowa yau daidai ne wala aminu wala saminu babu amincece ko babu mutumin da yake da tsada mai kima su makala ce to minni nafsa wa idiha kiwa ki sa wa ranki ne buri za a samu wa idiya ki mata alƙawari wajma in riƙa ki je ki tattara ki tattara mana wannan takardu din wa uddiya ki lissafa ta ki tattara kuma ki lissafa haka da ce wala kada adattuha na lissafa ta fa wajattu yadda diya yadda diya'i diya'i galat da riƙa na samu hannun tozartuwa ta halakar da ya halakar da ɗayan takarda din na lissafa takarda ɗaya ya bata abu zai ga baran bata ci ba kuma ga takarda ɗaya ya bata fitina ya samu ba sai ya fara zagin wannan kofar ta asallaki ya laka a nura muwai hakil kala sawal hibala ta Allah wadaranki ya laka ya kaskan ya mummuna eh yana shi allaka udin dan jaki ne da yana cewa ya mummuna kasan dan jaki mummuna ne goshin yayi menene da shi ne ya kira saddamin mutum a nura mu yanzu za a hana mu wai hakikai toke alƙanasa walibala abun barautan da tarkon duka mu rasa wannan din ga tarko ka je ne kai ne ka kama tarko don ka kama wani abu da ka je ba tarkon ba abin da ya kama to kaga ai ai asaran yayi yawa wal qamasa wa zubala da kuma hasken fitilan da kuma abin din me zubala din wannan lagwani lagwanin da wutan duka rasa kada ka suka tura mutum fitila ka je dala ka ne ka dan karbabin ashana ka kyarta mu da aka je fitilan ma aka rasa to kaga ai tafiya lamari ya lalace kai haske kake nema kana da fitilan ka da lagwanin ka da komai sai ka je ka aika wani yaro sai je dauka mu da je ce wallahi lagwanin ma na rasa shi abin nan din fitilan ma na rasa shi to kaga to wannan karin magana ne kai ne neman kaje neman wani abu kuma ya kai asara eh hausa ne suke cewa wai an yi gudun gara an tadda zago yawwa shine nake ba jifar wannan yin jifar gafiyar baidu ko kuma arruju'u bi kufai hunaini yara suna fada eh mun karanta makaman ba akwai makaman da ya kan shi kuma kufai hunaini din shi ma haka ne da raƙuminsa ne yana tafiya to wani ɓarawo ne irin ɓarayin da irin jeji layin jejin nan sar sai ya samu takalma masu kyau guda biyu sai jefar da takalmi ɗaya a sai je jan kusa da makabarta a kan hanya sai jefar da ɗaya ya san kaga takalmi sau ɗaya ya ba ba yi da amfani ai to wani yana wucewa da raƙuminsa da shi kuma sai ya hau saman bishiya ya hau saman bishiya yana zaune a bishiya yana ganin wani mai raƙumi sai ya zo ana kiransa hunai da ya zo ya ga takalmi mai kyau ga shirin mai kyau na masu hau ɗaya ne shi kenan sai bari ya wuce yana tafiya yana tafiya can a gaba sai ga sahu ɗaya yana sai kwantar da raƙumi ya sauka zai zo ya ɗauki takalmi ɗayan ya je ya haɗa da wancan alaikum salam hasha kawai da ya zo zai ɗauka ɗin shi kwakwalwan shi ya duro ya ɗaura kuma shi a wajen a wajen ta nemo takalmi babu an nemo an abu na ɗinsa dan ya tsara labin shi bairu ɗin gafiya ya ji fada abin nan ne gaskiya ya kama ya ɗaya na ina da ita haka ina jin daɗi ya kama gaskiya sai ta mutuwa a'a da shi ya jefa sai bi yarsu da mai zai je kuma ta ɗaya kama sai ta je su ne wanda wannan duk irin yauwa wannan shi yi wa bai gafiyar bairu gaskiya ne sai da ce wallahi ya ce inna halar digisun ala ibbala wannan ai kunshi ne a kan dami eh karamin masiba yi ne digus digus ɗin kamar abin da kamar bai wuce tsintsiya ba dami ne da bai wuce tsintsiya ba shi kuma wancan babban dami wannan ai digusun ne ala ala ala wannan masifa ne karamin karami da babbai zai haɗu to sai suna wannan duk karin magana ne yace inna hala digsun ala ibala wannan karamin masifa ne akan babban masifa hmm har sa'at kawai take sai ta tafi taqitassu madrajaha tana bibiyan hanyarta wa tanshudu mudrajaha tana shelan takaddanta na farko hanya na biyu kuma takardar da ya bata falamma danat ni yayin da ta zo kusa da ni in ji har zuna mam shi yana zaune takardar yana gurinsa shi ya da takardar sai ya boye saboda shi yana so ya gane me wannan din ne sai ya boye takardar saboda in an zo nema din a zo kansa in an zo kansa to zai ba da sharar zai cire kuɗi to in za ki gaya min wanda ya yi wannan baitin to zan baki kuɗin tunda dama ya ce bi azal wusrata ilaihi al ajuzu ba to shikenan karantu bi ruqati dirhaman wa qita sai na hada wa wannan takarda din dirhami da wani gutsire na zinari eh kamar takardar ne da wani kuɗi haka takardar ne da kamar kuɗi haka sai ya hada sai ya hada kuɗi وقلت لها أنا إن رجبت في المشوف المؤلم وأشرت إلى الدرهم فبوهي بالسر الملهم yace irra gifti in kina kwaɗayin a baki fil mashufil mulab in kina kwaɗayin al mashufil fil mashufil mulab mashuf gogeggen abu kuma mai alama zinari kenan gane shi an goge shi kuma an masa alama an yi rubutu a jiki kamar sisin zinari na yanzu kaga ai an dake shi an goge shi ne mashufil mulab sai na yi mata sai na ishara ila dirham sai na nuna mata dirham ne fa boyi bisir inda kina zaka to ki bayyana mun koyayyen sirrin nan wa in abaita an tashrahi in kuma ki kike mun bayanin marwuci wannan kasidar fa kuzil qita'ata wa sarahi ki dauki wannan gutsiren zinarin nan ba zan baki dirhamin ba wasrahi ki dauki wannan kida din wasrahi ki tafi amma la sai ta karkata ila istiklasil badri tim zuwa karban istiklal ta taklis kamar kamai da shi naka kamai da abu naka ke ɓantaccenka ta karkata zuwa karɓan farin wata cikakke shine dirham ɗin wal abladil him da abu farin abu kuma mai mahimmanci wa kaza ce da aji dalaka wasal amma balala ka dina jayayya da Allah ka tambayi abin da ya dame ka me kake bukata eh shi kawai bar wannan magana kawai menene abin da menene abin da kake bukata ga yamin sai na nemi labarin dil a sheki labarin wannan shehu din wannan makafan nan tsohon wa baldatahu da garinsa wa baldati da garinsa wa shi'ri da kasida wa nasi jiburdati da wanda ya saka bargon wannan kasida fa qala sai ta ce inna shayka min ahli saruj ai wannan dattijon yana daga cikin mutanen saruja wa huwa allazi washa shi'r al-mansuj shine ya kawata wannan kasida wanda aka sada kawai me zai faru tana fada sun makadafatin dirhama kawai sai tawarci wannan dirhami din kadafatal bashiki irin yadda shafo yake wartan dan abin nan din nan yake wartan dan kaza wofin yana warta yana gudu din nan ta haka tawarci kudin wa maraqat muruqas sahmin rashik sai ta gudu irin gudu na ta fice irin ficewan kibiya a rashiki mai suka mai harbi a rashik wanda yake wanda yake da wanda yake da wanda yake mai kaifi ko kuma almarshuku wanda yake da suka fakalaja kalbi kawai sai fada zuciyata anna aba zaid abu zaidu ne huwal musharu ilai shi aka yi ishara zuwa gare ni aka ce mun ali saruja wancan makamun yadda aka yi abu zaidu ne wata ajjaja karbi kawai damuwata ta furu le musabi saboda masifa da ya samu bi nazirai idanuwa kawai damuwa ta yake ni da makanta ya Allahu akbar duniya kenan yanzu abu zaidu ne yanzu makawo har bara yake a idi ke damuwa ta fado min wa asartu an ufaji nayi niyan nan wa asartu na zabi in fado masa wa unaji in gana da shi me yasa wani me ya faru ya zama haka li aju ma'uda firasati fihi dan na jarrabi reshe na firasa na a game da shi firasa ne yayi ai bai tabbatar ba wataƙila wancan tun da yana nesa gurin to wataƙila abu zaidu ne to na so na je amma wa ma kuntu li asila ilai ban kasance zan sadu da shi ba illa bai ta katsere kabal jami sai na tsatsallaka wuyan mutane tunda safu safu safu ne to ba zai samu daman zuwa waje wancan zai tuno da shi a tsallaka mutane almanhi anu fi shar'i kuma wanda aka hana a shari'a wa iftu an ya ta'azzabi qaumun kawai shi na kame na ji na ki na tsantsanin kar mutane su cutu a dalili na aw yasriya ilayya lawun ko zargi yayi na so zuwa gare ni fa sadaqtu bi makani kawai na lazimci guri na sadaqtu lazimtu wa ja'altu shakhsahu qaida iyali kawai sai na maye da zatin sa din da bai bai ido na kare kubuce mu kare je shiga wani lungu na kaza ganin duk inda yayi kawai ina bibiyar sa shi nake gani kamar kamar sai abin nan sa yake yi ila anin faddatil khutba ila anin qadatil khutba har khutba ya kare wa haqqatil wasba alle ya tabbata mana tashi ya tabbata kaga an yi khutba an gama ai kwa tashi zai wuf a tashi shine wa haqqatil wasba assalamu alaikum insha Allah alhamdulillah lafiya kala alhamdulillah tsalle ya tabbata fakafaftu ilai na yi sauri zuwa gare shi wata wasamtu ne na hange shi sosai alal iltihami a bisa alal iltihami da funayi a kan rufuwa tare da rufuwan idanuwansa e na dube shi idan a rufe duk da aka yi na dube shi sama da ƙasa na hanga da shi ɗin ne fai za alma'iyyati sai ya zama to kirasa ta alma'iyyata kaifin hankali na alma'i ɗin wani wani abin da ne wani wani malami ne mai kaifin hankali al'alma'i al'alma'i yallazi ya zunnu bi kazzanna ka an kad ra'a wa kad sami'ani shi kawai ya ce ma zato kawai kamar ya taba ganin ka kawai yana ganin ka zai yi magana a kanka kai wani din nan kaza ne ne kaza da kaza ne kuma an ji an binciki masa nan kaza ki tabbata haka ne al'alma'i ɗin mai kaifin hankali ne to shine to duk mutum da ke da kaifin hankali ya ce al'alma'i yanzu da faiza alma'iyyati alma'iyyatu ibni abbas sai zaman to irin kaifin hankali na to kaifin hankali ne irin na ibnu abbas wa firasati firasata ya zamanto firasatu iyas shi kuma iyas Allah Allah ya munna dinsa da firas abu wasila ko bin muawiya bin qara bin iyas alkali ne a basra fa'arrabtuhu hina idan shi na sanar da shi shi na sanar da jikina zuwa gare shi fa'arrabtuhu shi kuma makabo ne ya ce masa azurakallah ni ne fawa ne harsun hammam na gari kaza da kaza wa asartuhu bi ahli kumsi she na zabe shi da ɗayan riguna na ina na sa riguna ya mutu sai cire ɗayan sai ya sa masa sai ya ba shi kyauta wa ahabtu bihi she na gayyace shi ila kursi zuwa wainata ina dafa waina da dan wani abu an zuwa yi za a sa a baki na gayyace shi mu je gida na mana mu za a ci abinci ai wanka a futa fahasha ta she murna li arifati wa irfani wala ba da'awata girfani sai yayin farin ciki li arifati ga alkhairin da nayi masa rigan da na sa masa da na ce kuma mu je mu ci abinci wa irfani da kuma gane ni da yayi din da gane da gane shi da nayi sai ya amsa gayyatan rugufani wannan wainan da na ce je ya ɗan sa a baki wani tsalaka ya tafi wa ya dizi mamu hannuna shine ragamansa ta hannun ya kama haka yana tafiya kaga ba kaga yin raƙumi ne da igiya ake jansa to wa ya di imamu wa ya dizi mamu masha Allah alhamdulillah inda kan masha Allah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah hannuna ne ragamansa wa zilli amamuhu inuwa ta yana gabansa sir yana gabansa inuwa ta sir ana ja ana tafiya wal ajuzu salisatul asafi tsohuwar kuma ita ce ta ukun murhu sun zama ta kamar murhu asafi din su na murhu eh kaga gashi ga Abu Zaid ya kama har su na mamma ya kama su tsohuwar ita tana gefen nan ita ce salisatul asafi ita ce ta uku na murhu mun zama ta kamar murhu ita ce ta ukun murhu din ga ni ga Abu Zaid ga ita abu na din warraƙibun lazi la yakfa alayhi kari sai kuma mai kula Allah kenan allazi la yakfa alayhi kari wani koyayyen lamari baya buyar masa eh daga mugu sai Allah falan mastahala sawuknati yayin da ya shiga daki na wa adartuhu ujalata muknati na kawo masa gaggawan samun damana abin da dai kafin a dafa su nama su wasu abubuwa na sallah ɗin waina dai da ɗan haka ɗan soyaran idin nan sai ne ujalatu abin gaggautarwa na samu na dama na na dama na abin da ne na samu abin da dai ujalatu mukunati abin da ne na samu daman sa abin gaggautarwa na dama na qala li sace ya haris kafin ya ci abinci ya ce amma ana salis shi akwai na uku tare da mu qultu laysa illa al-ajuz na ba babu wani inda mun dai ba ɗauki wannan ba ta laka to ai ma tuna dama wani nake yanzu ga ma wannan tsohuwar dama ita ta san ta san dama ai tare da ita muka muka yi wannan abu na din jam din ai tare da ita aka shirya saboda haka ita ai ba mun kunya ba ko ba haka ba mutum da kuka da shi jam da shi ya wani ba ko ya shigo ba wannan ba so dama ya gane da shi tambaya ce to shin akwai wani ne tare da mu ta an ba tsohuwar ba ba wai ta ita tsohuwar ba wani sirri da za a koye mata ma duna sirrun mahajus ai kuma ba da ta ba wani sirrin ita din ba wani sirrin da za a kare wanda za a rufe wanda za a rufe mata ba wani sirrin da za a boye mata kawai su mafata kari mata sai buɗe kawai idanuwansa guda biyu warra ra'a ya wasa bitau a maihi tagwayensa guda biyu idanuwan ya wasa idan ras irin haka din nan ya buɗe kawai za su raja waje sai ga fitilun fuskokinsa ya ƙiddani suna ƙyalli ka anna kuma alfarkadan kamar tauraro ne farkadan akwai tauraro farkat guda biyu tauraro masu haske guda biyu sunan su farkat ya ke cewa farkadan fabu ta haji to ka ashe ne farin ciki bi salama da basa rihi da salama na idansa da kubutan idansa wa ajibtu min gara min gara ibisiyarhi na yi mamakin abu bakon bakon abin tarihinsa bako bakon tarihinsa sai na yana makin bakon tarihinsa amma dai da haka wala milik ne kararun hankali na bai kwanta ba sannan wala dawa ani istibarun hakuri bai mun biyayya ba na ara hatta sa'altuhu har na tambaye shi ma da aka ila ta'ami ma sayrikal ma sayrika fil ma'ami wa jawbikal mawami wa ibadika fil marami to me ya janyo ka zuwa makanta ka zama makafo tare da tafiyanka cikin ma'ami makauniyar jeji jeji wanda ba a san gabar ba san kudu ba har ka latsa wannan dajin daga tsaro da har ka zo nan kuma kai da awon makanta wa dawbikal mawami da tsallaka jeji shi ma mawami din wa igalika fil marami da shiga cikin jeji mai nisa kawai shi dai fata zahara bil lukna sai ya nuna kawai irin kamar ba mai magana ba sai shuri irin kamar mutumin da bai zama mai magana ba kaza mutum ma sai zata kamar ba mai magana ba ne ba maganan ne ba ne sai ya nuna rashin iya magana kawai wata shagala billuna ya shagaltu da kawai loman sa cin abincinsa hatta yi za ka da watsara har sai da ya gama biyan bukatansa atra ilayya nazarahu kawai yana gamawa sai ya wasa idansa zuwa gare ni wa ashara sai cewa lamma ta'amad daru wa huwa abul wara an rushdi fi anha'ihi wa maqasidihi ta'amaitu hatta qila inni aqu aman wala garwa an yahzul fata hazwa walidi wanda yasa na dawon makanta tafiya cikin wannan daji mai tsaye amsan gaba ɗaya zai bayar yayin da zamani ya makance ta'ama din da gangan ka makance shine ta'ama din eh amiya ya makance ta'ama ya makance da gangan eh kamar tanawa mashi ma haka ko tamawut tamawut kawai ka nuna ka mutu amma baka mutu ba sai ma ta'ama ka nuna ka makance baka makance ba to tanama ta tanawama yayi bacci daga nan wani yazo baka so ya mun nan dinka sai kai bacci kamar kana bacci ko kana son ka ji wani magana in kana nan ba za a yi magana nan ba to saboda ka fahimci abin da sai kai ka dan nuna kana bacci ana irin ana yin irin wannan tanawama to walan ma ta'ama daru yayin da zamani ya makance kuma alhali wa huwa abul wara shine baban halittu anil rushidi ya makance anil rushidi daga shiriyansa ta shirye ne shi makance bar shirya din fi an hayi a gefofinsa wa makasudi da manufofinsa to kawai da naga hakan ta amaitu ni ma na makance hatta kila har ake cewa inni aku amal ni ba kafu kullum ana gani na makafu malam makafu ake ce mu to ala garwa ba mamaki an yazul fata mutun yayi aikata hazwa walidi irin aikin babansa babu mamaki bane mutum ya aikata irin aikin babansa kuma kala li sannan ya ce mun ijar zaman sai ka harfi wata in har ilal mukuda ta tafi cikin mukuda shine daki ne cikin kila sulai har kan masha Allah alhamdulillah in har ilal mukuda ka tafi dakin ciki shine mukuda eh suna cikin falo to ya je cikin fatini bi gasul ka zo mun da sabulu ya roƙo ɗarfa wanda yake birge ido wa yunkil kaffa wanda yake tsafta wa yunkil kaffa na wanda yake tsaftace tafin hannu wa yunqimul bashara wanda yake ni'imta jiki an wanke jiki zama silsil wa yu'attaru wa yu'attiru naka wanda yake sawa wari tilare ya mai da wari din ya zama mai kashi eh naka din warin haƙori da tun haƙori wa yushuddu kuma zai karwaba Allah sada da shi wa wai ƙauyil ma'ida wanda zai karbaba kayan ciki wal yakun nazifar zarfi ya zama kuma a kwanan da aka sashi din tsaftaccen kwano ne zarfu din kamar kwandon da ake sa abu ne sai abin da za su abu a cikin su zarfu arijal arfi mai kanshin tila wanda tilarensa mai tsananin kanshi ne fatiyar dakki kuma mai nikakke sosai ne mai laushi ne sosai na'imar sahaƙi kuma mai ni'iman wannan sahaƙin dakawa ɗin ya sabuhu lamisu zaruran mai taɓa shi ya hasibuhu lamisu zaruran yana zaton gari ne wa ya kaluhu nashi wanda yake shi shina yana zaton kafur ne filare wakurun bai kilalatan ka hada da kilala na ƙiyatar asali shine kamar ashwaki mai tsaftataccen asali mahabubatal wasali wanda ake son sadarwansa a niƙatar shakili mai kyan shakali mada'atan ilal akili wanda yake kira zuwa ga taunawa eh kana ganin sa kawai za ka yi shawon ka sa bakin ka tauna lahana hafatu sabbi yana da rama irin na sabbi na masoyi masoyi dan ya rasa masoyin sa zai rame to ya zama dai sirri ba babba ban babba ne kaga zai rawa wani mutum wasa ƙala fil azubi kuma tacewansa ɗin ya zamanto kamar na takobi ne wa allatul harbi kaifinsa ya zama irin na adda shine harbi wa ludunatu kuma ɗanyantakansa ɗin irin na reshe an raɗibi ɗanye ƙala fa na hadu tufi ma amara ni ma na tayi na tayi dan cikin abin da ya umarta li adra an gamara dan na ture masa da gamara gamur din shine maiko sabulun ka kawo kaga ai kayan ke ka ture wa mutum ka ture masa da maiko walam ahim id ila annahu qasara an yakhda ban zata cewa ya nufi yaudara ba ila annahu qasara yayi nufin an yakhda ya yaudara bi idkali mukda da shigar da ni dakin ciki wala ta zannaitu annahu sakira min ar-rasul ban yi zata izini yake wa wanda ya aika ba isti ayil kilalati wal gasul wajen nemo shuwaki aswaki wal gasuli da sabulu falamma utu bil mutalammas yayin da na zo masa da abin da ya nema fi aqrabi min raj'in nafas kusa da dawo wannan fashi kamar take kawai ina shiga yana fito ba ma ban bata ma lokaci ba kawai wajatul jawwa kar kala yana samu salari ya daidaita ya ya kadaita empty kawai dakin ba kowa wa shaika wa shaika ta kada ajfala tsoho da tsohuwa kawai sun gudu fasta shattu min makrihi kawai sai na furu da fushi gazaban na furu da fushi min makrihi saboda makircinsa wa augaltu fi isrihi talaban sai ni shigar da mutane nema sai na shiga nema fi isrihi alawalinsa fa kana kamar kumisa ya zama kamar mutum da aka tsoma ya bilma ya cikin ruwa ne eh mutum ne ya cikin teku aka tsoma ya cikin ruwa ya mutu kenan au urije bihi ila anani sama ko an yi hawa da an hauda yi gefofin sama na rasa inda yake gaba daya Yeah.